الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والوالدات يحسن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإذا واجع فصالا عن كرام منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا طلقتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى ce walwalidatu iyaye mata da suka haifi ‘ya'ya almudallaqatu daidai sun rabu da mazansu iyayen ‘ya'yan nan da suka haifa wagai ruhunna ko ko waɗanda yake suna gargashin ismar mazansu wanda da su ne suka haifi ‘ya'yan nan to lalle dai yaura ina aula da kunna su sha da ‘ya'yayensu fi hukumin layi a yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wannan ana ba da labari ne game da tsarin Allah in kuma wani yana da nasa tsarin daban to ya kawo amma dai ya fita daga tsarin Allah in dai tsarin Allah ne za a bi to ga yadda abin yake yurina aula da hunna ya an tarbiya ta hunna domin su yara matasa a ce an yi tarbiyyar su wato haƙƙin sai ce li an na tarbiya ta li'anna tarbiyatahum dan tarbiyyar ƴaƴan nan da aka haifa bila banihinna da nonon iyayensu mata ya fi kyautatuwa gare su kaga nan ya gyara ko a sulahu lahu shi yasa can ma haƙƙin sai zamo ba wai gyara masa za a yi ba amma dai haka ya kamata a ce ya ce li'anna tarbiyatahum bila banihinna a sulahu lahu ya fi zamowa maslaha gare su saboda cikar ceto masu iyaye da mai ceto ga da ba mai tausaya wa da kamar su duk yanda wani ya kai ga tausaya wa yaro ba kamar uwar da ita ta tsuguna ta haife shi ba to wa haza habaru wannan labari ne da yasa wannan yana daga mujizar qur'ani yana daga mujizozin qur'ani abu ne da qur'ani ya faɗa shekaru kewa duk da dubu da ɗari hudu an samu wakacin da wasu suke ganin hanya kuwa ai a iya samun abin da zai zai a matsayin iyayen mata ko wajen matsayin nonon iyayen mata a wajen renon yaya amma sai gashi a yanzu wanda suka fi kowa gaba da ƙur'anin su ne suke fitowa suna faɗa cewa ai haka abin yake ba abin da ya fi ga ɗa yaro irin nonon uwarsa ba mai kula da ɗa kamar uwarsa da ya sa wannan yana daga mu'jizar ƙur'ani wa haza habaru wannan an kawo shi da sigar labari al'amuru ma'anarsa umarni cewa ko dole ne iyayen nan su shayar da 'ya'yansu ga wadda take karkashin uban ɗan auratiyyatan labarin kana ɗin ne liman kana da ratiyatan ko wadda take an sake ta sakin da yake za a akwai dama koma akwai damar aiko ne a ya zama ko ba abin da zai hana ba abin da zai hana a ce ta shayar da shi kama a ce mai kankanin nono ce idan mai kankanin nono ce wannan ya zama nuna nata ba isa dan to dole a sami wadda za ta shayar da dan wanda yake da wadan wadda take tana da wadatar nono ko kuma wajen malikawa suka ce idan matar ta zamo madaukakiya ce madaidaciyar matsayi ce wadda kamar ta ba ta zama shayar da yaro to shi ma a sannan ya zamo ba dole ne ta shayar da ɗan ba wajibin uban ne ya suhurto wadda za ta shayar da ɗan wannan maganar haka take wajen malikawa shi yasa nan yana daga inda malikawa suka yi tasirin umumin qur'ani da urfu urfu abinda yake al'ada wato cewa al'ada ta yi tasirin umumin qur'ani amma maulan shaw amada tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi raddi kwarai a kansa a wannan a jawahirul ma'ani ya ce wannan magana ta malikawa gaba daya ta kauce daga hujja abin da yake wajibi mace a dauka cewa mace wadda ta haihu ko ita yarwa ce ce dole ta zauna ta shayar da dan da ta haifa ka a ce akwai wata wadda take tana da wata daukaka da za ta shayar ba to koyaushe kamar musamman kamar irin wayannan munasabobin a za a ce ana maulidin shaukin jani da sauransu amma galibi ya kan zama akwai wasu bangarori da yawa na shaukin jani rari Allah ta'ala wanda ba a fito da su yanzu misali kamar irin zaɓen abubuwan da ya zaɓa yake yara su shehi tijjani alfikihiyya dangane da fikihu kama a wannan matsalar da wasu matsalolin da yawa wanda sai da yamma suka yi musamman ya ware sai ya littafi a kai da ya ce wani lokacin kamar irin wannan watan da ake zaman mauladin shehu tijani a fito da irin wa'annan matsalolin a yi bayani cikakke akan mutane ga mutane musamman almajirai iri na kaga sai a samu abin da za a kama ko yan zai zama an samu abin da za a kama a san abin ala basiratin wa ala hujjatin kuma a san waye shehu tijjani a wasu jawanibai da yawa a san irin jawaniban da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya da su malamin fikihu ne duk duniya an gama akan haka shi yasa san irin gudunmawar da ya bayar a ilimin fikihu da irin masailul usuliya yadda yake fuskantar masailul usuliya masaloli na usulul fiqh da sauransu da a tsaya a fede wa almajirai da su gane yayin sai zama sun kara ilimi kuma sun kara sanin wane ne shehu tijjanin radiyallahu ta'ala na masu da yawa sai zama wani lokacin abin da aka yi bara shi ake bana wanda aka yi bara wancan shi ake bana wanda aka yi bara bara bara wancan ma shi dai za a sake maimaitawa ba a kokarin dubo janibin janibin na shauki jani janibi ne babba wanda za a shekara ɗaruruwa ba za a iya karanta wayansu janiban nasa ba ko janiban wasu manyan a cikin tijjanawa manyan mabiya shauki jani wanda suka ba da gudunmowa matsalan a fikihu ko a nahawu ko a tafsiri sai kansa a fito a bayyana wanda suke muridai sai su kara da zuwa su san cewa lallai kan wata babban hanya ce gwajabe suka kama kan wani ya ringa nuna musu cewa ai hanyar gata-gata ne ga manyan manyan gwarazan mutane da suke kan hanya to yadda aka sake sake ba ne ko sai zamo wato ita an so ne a haƙƙinta mace wadda uban yaro uban yaron da ta haifa mijinta na da ya sake ta sakin da ba komai to ita wannan ba dole bane ta shayar da ɗan an so ne dai ta shayar sawa'un da guru ne au gairi ko waninsa sai ba idan ya zama ita wannan wadda aka sake sake ba inan ɗan ba zai karɓi watanta ba wajibi ne a kanta ta shayar da ɗan gaba da lada daga dukiyar uban kuwa a in udima idan ya zama shi uban ba shi da dukiya ko fa in adima in ya zama uban bai da dukiya to sai a duba idan yaron yana da dukiya sai a dauka a ringa biyan uwa kamar yadda zai zo nan gaba a idan shi ma dan bai da shi ko zama daman uban ma babu shi uban ya riga ya mutu shi kuma dan bai da wata dukiya to wajibi ne ta shayar da ɗan kyauta kada ce za ta saurari sai an biya ta haulai ne shekaru biyu kuwa kamilai ne cikakku amai shekaru biyu cikakku da arba'atin wa ishirin na shara shi ne wata ishirin da hudu da aka ce haulai ne ta yi a ɗauka cewa to ko wata ashirin ake nufi ko wata sha takwas a wata shekara ɗaya da rabi ma ya iya kiranta shekara biyu ya kusa to aka ce a nan ana magana ne akan shekara biyu cikakku watanni ishirin da hudu liman arada an yi marara ga wanda yake nufin ya cika shayarwa ga wanda yake nufin sha da ɗansa har ƙarshe haza hadduha wannan shine iyakacin shayar da yaro malamai da yawa suka ce ba daidai ba ne karahiya ne a ce za a shayar da yaro fiye da shekaru biyu wasu suka ce a yi haka ɗin ma yana kawo yaro ya tashi wawa ko mara cikakken fahimta yadda ya dace to inda tana zo in zauje ni in an sami jayayya tsakanin ma'aura game da muddata wanda yake a shayar da yaron har a cika shekara biyu to za a amsa masa lalle amsa masa sai a shayar da yaron har shekara biyu cika ko wacce ta ce ita ɗanta sai ta da sha da shi shekara biyu inda uban yake biyan ta yake ya ce shi gaskiya ba zai iya ba sai a ce a to bawan Allah ka daure ka ƙara ta biyan ta ta kai shekara biyu haka nan idan uban ne ya ce ni ɗana sai kin sha min da shi shekara biyu ita ko ta ce kawai don ba ka son aure ko in zan zauna ina shayar da ɗanka sai a ce a to bai wa Allah ki zauna ki haƙura ki ƙara sa ki ƙara sa ya kai shekara biyu to an fahimta daga wannan amma inda ya zauna ibulfa'il sai zama da cewa ita shayar wannan ita shayarwa almuharrimata wadda take sa haramci wadda take sa haramci ita ce wadda take a shekara biyu shi ya sa duk fuka hawul arba'atu dinnan suka tafi akan haka sai dai an samu kauli na aisha radiyallahu ta'ala anha wadda take cewa ai shayar da babba ma yana sabauta haramci kamar yadda yake ya zo a hadisi ingantacce na salimu cewa ba za yi hukunci da haka to amma sauran malamai wasu dalilai ya sa ba su dau wannan hadisin ba na salimu amma aisha ita ta ɗauka ta yi aiki da shi maulanmu shau ibrahim radiyallahu ta'ala mai ce shi ma ya sami izini ya aiki da shi aka tambaye shi to wannan shau mu ma ma ya aiki da shi kenan sai ya ce a a ni ma wani dalili ne ya sa na samu na sami izini na musamman akan haka lalle ne ku bi yadda malamai suka ci to illa ba ba a isna da abin da ya haura shekara biyu don yaro ya haura shekara biyu ya sha nonon mace wannan ba a ce ta zama uwarsa ba sai dai an na ma ƙaraba shai'a cewa abin da yake dab da abu ya fada hukumu hoto za a ba shi hukuncinsa akwai ka'ida ta malaman fikihu ma ƙaraba shai'a yuda hukumu abin da yake kusa da abu sai a ba shi hukuncinsa wanda ita wannan ka'idar akwai matsaloli da yawa da suke shiga karkashin ta don haka za a fita matsalolin sun haura dubu sun haura dubu da za su iya fara shiga karkashin wannan ka'ida ɗaya daga ciki dai shine a nan cewa duk abin da yake to duk da abu lalle za a ba shi hukuncin sa to amma akwai inda yake malamai suke cewa in dai bai shiga ciki ba to ba za a ba shi hukuncin sa ba duk kusacin sa da abin matukar dai ba a ciki yake ba to nan fa ba zai taɓa ɗaukar hukuncin sa ba shi yasa ka'idar ka'ida ce amma amma kuma tana da istisna'i ma'ana akwai wasu guraren da aka fitar aka ce a a nan ba za a tafi kan wannan ka'idar ba don kun an tafi a kanta zai iya bayuwa zuwa a ɓanna to shi yasa idan yaro yana ɗan shekara biyu da wata ɗaya ko da wata biyu ya sha nonon mace to duk da aka dai a yi cewa uwarsa ce saboda dan an ƙara wata ɗaya ko an ƙara wata biyu akan wata ashirin da hudu ai ba komai bane amma idan ya kai wata uku to fa tafiya ta fara tafiya a sannan sai a ce a'a ba uwarsa ba ce to wa annahu yajuzu haka nan kuma da aka ce wa aliman arada an yutimman rara'a haka din ya bayyana cewa ashe ya halatta an tun kasal muddatu a rage muddar amma zukira daga abin da aka ambata ya zamo gaba ɗaya ma shayar wadda za a yi wa yaro bai kai shekara biyun ba musamman an ga akwai matsala akan samu yara su tashi da kibarsu da wayansu da cin abinci yaro tun yana bai kai shekara ɗaya ba ma amma ya sa abinci a gaba sai ya baka mamaki to irin wannan yana shekara ɗaya da rabi ma ko shekara ɗaya da wata ɗaya ko bidan an yaye shi to ai wannan shi kenan maslaha ce ita hukunta haka to wa alal mauludu lahu rizquhunna kuma lalle ne shi uba al'adi uba da aka yi sa masa da ya ba da abinci da tufafi ga su waɗannan iyaye mata da suke shayar da ɗa wannan ya fito fili ya nuna shi kamar shi da na ubansa ne ba na uwa ba ne ba na uwa ba ne don cewa kai mauludi lahu shi uban shi aka haifawa ba uwar aka haifawa ba ita uwar ita ta haifa amma uban ta haifawa id'amul walidati wajibi ne ce da iyayen nan da suka haifa masa da wata sotuhunna ya tufatar da su hujjaratan lada ala rarai bisa shayarwa idza kunna bawa'ina inda suke a beban saki ne saki wanda yake ba'i ne bil ma'ruf da abin da yake yayi daidai shari'a ta fuskar shari'a ta fuskar a duba a ga karfinsa ya ikonsa yake ba wato daga abin da alkali ya ga ya dace ya dora wabihi wasu ya zama shi uban zai iya dauka abin da alkali in abin ya kai ga batun sai an je ga alkali abin alkali ya ga ya dace ya ce uban nan ya kawo saboda uwan na bukata shi kuma uban ya zamo yana da iko akan haka abu ne wanda yake ya fi karfinsa to la tukallafu nafsun ba ka sami uban da yake ta ko kuma ya gagare shi amma ka ce kullum matar da take shayar da ɗansa sai ya kawo mata madara ta gwangwani da bita da kwai da menene ba a ga wannan daman katar kirgima ne wanda ko kuma da kira ke samu ya sha kuma ka tarce shi da wannan to la tukallafu nafsu ba a dora wa kai illa wasaha sai fa abin da za ta iya dauka Allah ba cewa da bawa yi abin da yafi karfin sa da fataha wato abin da yafi karfin ta wato wannan kafar hujja ce kan ga waɗanda suke cewa shi da abin da Allah ya yi wa bawa takalifi an yi masa takalifi ne don ya bi shi yasa wanda bai da ikon bi ba ta kalifi a kansa lil imtisali kallafar ragibu fa mujibun tamakkunan musibu ubangiji subhanahu wata'ala wanda yana duban duk abin da bawa yake aikatawa yawa bawa ta kalifi ne dan bawa ya bi shi yasa yake sai da iko sai wanda yake zai iya bin umarnin sannan ne ta kalifin yake hawa kansa la turawa walidatun bi waladiha a ce za a kwari uwa da ɗanta don ita ce ta haifa amma a ringa dora mata abinda yake cutarwa ne gare ta wannan ba daidai ba ne na haihu ko kuma ita kanta uwar kanta cutar da ɗan nata sai sa wannan laturara mujmali ne saboda me ta yi zamo asalinsa laturarir ya zama kenan kada uwar ta cutar da ɗanta to shi akan haka ya fara kawo fassarar tasa wadda na fara kawowa akan cewa asalin salatu rarar ne to dai yana ijimalin biyu nan ijimalin abin da ya kawo shi ta sarrafi sarful kalimati sarrafa kalma shi ya kawo ijimalin ana kalmar ma'anarta da tana ɗaukar ma'ana ɗaya ne amma kuma yadda aka sarrafa ta sai ya zama yana ihtimalin ya zama fi'ili ne na fa'ili ko fi'ili ne na mafuli na hayo hani ne an taro raho daga a ce ta cutar da ɗanta ta fuska ta nuna na masa abinci ko ta bar kula da shi ko ta ce dole sai ta mai da shi wajen ubansa da alifaha bayan ko ya saba da ita a mai da yaro gidan uba yana ta kuka shi bai san kowa ba sai uwa to uwa katta irin wannan ta haƙura katta duba abin da uban ɗan ya mata katta duba abin da uban ɗan ya mata a yi ta ma dai ɗanta ne kuma ba ta san abin da zai a kunan gaba ba to ko kuma katta ce za ta cuci mijinta don ɗan nan nata ta san mijin ga yadda yake amma ta yi ta zakudo abubuwa daban-daban tana dora masa sannan ga fakewa da cewa to ai ba ga gada ai ɗansa take shayarwa da an taɗluba min shi ne ta nema daga gare shi yalzamu abinda bai lizince masa ba mai daga arzikinta ko tufafinta wannan fa bisa cewa walidatun ɗin fa'ili ne wannan fa bisa cewa ita walidatun ɗin fa'ili ne ya zama bisa cewa la turari kenan idan ko walidatun ɗin na ibul fa'ili ne yadda na fara kaddarawa kenan ya zama la turar ne abinda ake nufi kada mijin ya cuce ta da sababin ɗanta wato ketara ce mai yawa a kamun nusa ketara ce mai yawa a kamun nusa ya fi sudura ɗaya an sake maimaita can ɗin malam yalzamhu bi an taluba minhum min rizqiha to tun daga rizqiha wace suwaciha wa haza ala anna hal fa'ilu wa in kanat wa in kanat na'ibahu wa in kanat na'ibahu idan ko na'ibul fa'ili ne ba na'ibatan din ma na'ibu na'ibahu fal ma'ana la ya ruru har zaujo ya sababi waladiha to nan ne ya dawo karatun tun daga wannan min din aka samu ketara mai yawa to biman ya hasha an tafka yana ta wani abu wajaba alaihi daga abin da yake ya wajaba a kansa daga abin da aka ambata min ha ko ya karba daga gareta ta ya ce zai karbe dan daga gare ta dan ya bakanta mata sai kuma ya ta take taken sai ya munana mata ai ta munana masa shi yasa aka ce ta to yanzu ita ma ba za a munana mata ai karbe dan daga gare ta gashi ko ta ce ta yadda za ta sha yadda shi to duk irin wannan kada a yi ba daidai ba ne wala yura ba daidai ba ne kuma a cuci mauludun lahu ba da aka haifa masa ɗa biyu wala dan cewa an haifa masa ɗa da sababin ɗansa a ce za a ɗau matakai na a matsa masa shi ma dai wannan mauludun lahu ɗin nan ta yi zama fa'ili ne ko ya zama na'ibul fa'ili in ya zama fa'ili ne ya zama shi uban uban yaron kada ya ringa fakewa da ɗansa ya cuci matan nan tasa da ya sake da suka rabu wadda ta haifi ɗan nan ya ko ya rage mata wani abu ko da sauransu abin da yake na fuskar cutarwa wanda zai fake da ɗan nan to kada ya yi haka nan kuma kada shi a cuce shi don cewa an haifa masa ɗa aita yin ko masa wasu abubuwa daban-daban wanda an san ba su dace ba an san ga irin halin da yake ciki ko ga irin halin da rayuwa take ciki amma da gangan a ringa yi ga idacin ba shi ya wulakanta mu ba ya sako mana ya da sauransu to da a guji irin wannan a guji irin wannan to da aka rafa ɗan zuwa kowanne daga gare su wato da aka ce biyu wa ladiha nan kuma aka ce biyu wa ladihi sai ya zama an dangana ɗan ga kowanne daga cikinsu da farko an dangana ɗan ga ita matar nan kuma aka dangana ɗan ga shi uba mijin to dan a dawo kowanne a cikinsu ya tausaya wa uban ne kuma ya tausaya wa wanda zai kula da lamarin ɗan walal warisi mislu zalim magajin uba idan Allah ya sa ba uba wato dole ne ya tsaya matsayin shi uba alwarisul abi wa huwa sabiyu shine yaron wato bisa fahimta wasu malamai suka ce shi yaron ake nufi liwai ala walihi yake da haka a kan waliyinsa fi a cikin dukiyarsa shi ma nan ketara ce fi maliki a cikin dukiyar yar to misal zalik kamar wannan da aka ambata allazi alal abi abinda yake kan uba ga su mahaifan mata minan rizki na daga arziki da tufatarwa idan yaron nan ubansa ya zamo ya riga ya mutu to waliyinsa dole ne ya kula da matar da za ta shayar da shi wannan ta yaron nan da za ta shayar da shi bayan rada fisala idan iyaye suka nufi yaye ɗansu alwalidani iyaye suka nufi yaye ɗansu idaman lahu yayewa ga ɗa ƙablan haulaini kafin a ce a cikin shekara biyu sadiran an tararin min huma alhali ko yayewar ta zo ne daga yadda daga gare su ittifaki dacewa sun gamu min huma daga gare su wata shawarin da shawara bai nahu ma tsakaninsu idan maslahar yaron ta bayyana akan haka ko don cewa maslahar yaron ta bayyana a sannan cewa ai ya dace a ce an yaye shi ala junaha alaihi ma to ba laifi a kansu dan sun yaye dan sai zalika a cikin yaye dan idza lam yarurra walad idan dai dan bai cutu ba idan dai dan bai cutu ba wa in rattumu an tasari'u auladakum in kuna nufin ayyuhal aba'u ya ku iyaye ku nemi wasu matan daban da za su shayar da 'ya'yanku marari a wasu iyaye masu shayarwa daban gairar walida ce ba waɗanda suka haife su ba iza a rainar irra'a idan ya zamo iyayen nan da suka haifi 'ya'yan suka ce su ba za su zauna su shayar da su ba ko ya zamo shayarwa daga gare su ta wuyata sababin cewa nonon su ya ɗauke ya yanke koko suna son su yi aure suka roƙi uban yara cewa da Allah ɗanka ka samu wata ta shayar da shi don so nake ni in gana ya aure to shi kuma uban ya ga to ai menene zai tsare ta ba ka ya hana ta aure ya ga cewa to bara a samu watan ta ringa shayar da ɗan nan to haka ta aku fala junaha alaikum ba ku da wani laifi fihi a cikin wannan yin haka idza sallamtum ilaihin ma ataytum matka da kun mika musu abinda kuka yi nufin ba su aratun ita hulahunna abinda kuka yi nufin ba su daga lada kujirata ibrahim ko ka bi kawa iyaye mata ladan shayar da su din gwargwadon yadda suka shayar bil ma'arufi da kyautatawa bil damili da kyautatawa kadibin nan kamar zama zuciya ta yi daɗi da wannan tare da farin ciki wal kaunin jamili da magana kyakkyawa ma amkana yadda ya imkani a tayo mana ai ya zamo an amince min tafridihin na daga ace sun yi sakaci so da yawa bakar magana ko rashin magana wadda ta dace inda ta dace ita ta kan sa mutum ya bar wani abu wanda a ce ya dace ya yi amma aka kyautata mutum magana ko aka faɗakar da shi ko aka masa ita da tausasawa to so da yawa zai zama abu ba da yawa ya tsaya ya yi illa galibi mutane haka ne amma akan samu kuma wa'anda su yan kaɗan wato wanda su kuma ba kawai samson aka yi ba ba za a samu su yi daidai ba yadda mutum na biyu yake faɗa wa war'un na dafi mauri isaifi bin ulamurin ron kawar isaifi fi mauri na da wanda ya dace a kyautata masa don a ga abin kirki daga gare shi to kuma wannan a ce za a tsananta masa cutarwa yake ba kaɗan ba kamar yadda wanda shi kuma sai an tsananta masa in ana son a zauna da shi lafiya shi kuma a ce za a tausasa masa shi ma cutarwa yake don kuma shi ba za a samu abin da ake so daga gare shi ba sai fa ya ga tsananin sai fa ya ga tsananin to wata kulla ku ji tsoron Allah dai da abin da za ku abin da dai bawa zai yi to sa tsoron Allah a gaba bil muhafazati ta ta kiyayewa bisa abin da Allah ya shar'anta game da lamarin yara wal marari da wanda ake shayarwa masu shan nono wala ku sani da su kansu ko masu shayarwa su matan da suke shayarwa su kansu matan masu shayarwa a ji tsoron Allah a game da lamarin su wa'alamu ku sani an Allah cewa Ubangiji basir yana gani bi ma ta amalu da abin da kuke aikatawa yana abin da kuke aikatawa to Allah yana gani la fa alai shau da abin da yake abu ya ga Allah fa jazikum dan ku sakayya ala a amalikum bisa ayyukan ku wa huwa hassun wa tahdidu wannan ya kunshi fuska biyu kwadaitarwa ne cewa inda kun za kun yi aiki na kirki to Allah yana gani kuma zai saka muku kuma ba da tsoro ne cewa in kun yi aiki mummuna to Allah yana gani za kuma ku ga mummunan sakamako daga gare shi to wannan zina يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير
wallazi ne ta fona minku wayannan da aka karɓar ransu daga gare ku ta taufi ko taufa a jalun ake cika ajullansu minkum daga cikin ku ya zaru na azwajan ya zam sun bar mata a baya to ya tarabba suna su matan nan da aka bari a baya matan nan da mazansu suka mutu suka basu ana nema daga gare su cewa su zauna yanta zirna sai sauraro bi an fusayenna da kawunan su ba da bayan mutuwar maza an ne ka saurara ka ce za su yi aure su da abin da yake jawowa zuwa ado zuwa aure kamar yin ado da tufafin da yake abin rinawa da ake a kawata da shi ko tufafi rafi'in mai tsada da in bi amira ko da fari ne ko da fari ne mai tsada to kasu ce za su yi ado da shi ko karfan ado ba zobe ne ko munduwa kursin ko awarwaro ko da awarwaro ne wanda akan yi ma da itace to duk ba daidai ba ne da ta akan yi awarwaro wanda itace ne ake sawa a rarake a rarake a goge a goge mace sai ta sa a hannu ko ko da irin wannan ne dai ba daidai ba ne ko kuma wanda aka yi na zinare ko na azurfa duk ba daidai ba ne to domin hakanan ya yi sa turare ko da ko turaren a cikin mai yake shi ya sa man da yake da ƙarshi ba daidai ba ne kenan mace wadda take cikin ta kaba ta shafa hakanan kuma su bar yin kwalli sai fa in ya kama dole kamar zama mace kwallon ba za ta cutu to wannan ta samu fatakta hiru sai ta sa kwallon da daddare watan sauhu na haran ta shafe shi da rana wala wala ta haruju ita mace wadda take cikin takaba ba daidai bane ta fita lura rura ta tasarrufi ha sai ko da larurar rayuwarta ya zama in ba ta fita ba ba abin da za ta ci dole ta fita to wannan ta iya fita na haran iya shi ma fa katta ce za ta je inda za ta kwana da abinda za a yi a ce sai ta kwana a wani waje to ta bashi ta bashi ta je dai da rana ta dawo da ranar wannan ya halatta ta da fatar ji'u ta dawo wata bitu fi mai ta kwana a gidanta inda aka din da ta dawo ta kwana a gidanta ala kulli halin inda yake ma akwai larura har ba ta ashuri wata zauna fa wata hudu ashirin da goma da darare goma wata hudu da dare goma daga darare wannan ganda wanda suke aka mutu aka basu alhali suna da ciki su idda su shine cewa su haife cikinsu kuma dangane da wani mata ne ku yange to su za su idda ne da rabin wannan wa ummul waladi mubtadani ummul walada alhas sayyidu mace wadda take baiwa ce ya zamo ta haihu da mai gidanta to idan mai gidan nan nasa ya mutu wanda an an ce yana mutuwa ta zamo ya ko ko ya yanta ta sai ta istibra'i da jini daya in ta jini daya shi kenan ta iya yin aure sai za ta lagana ajalahunna lokacin da suka kai ajalinsu in karar mutu ta rabu sai na mutu sauraron da nasu ta kare fala junaha alaikum ba laifi a kan ku ayyuhal auliya ya ku waliyai wal hukam da masu hukunci fi ma fa'alna fi an fusihinna ashe kenan haƙƙin masu hukunci ne tabbata suna kula da irin wannan inda da aka samu wanda suka ce su za su tafi da rayuwa bisa addinin musulunci wanda suka shugabanni a ce hakkinsu a ce suna da bangaren da ke kula da duk irin wannan kamar mata masu idda a tabbatar sai sun gama iddarsu za su yi aure kamar mace mai idda ta kaba a tabbatar ba ta yi aure ba kuma ta zauna inda aka ce ta zauna ta bar adan nan da aka ce ta bari haƙi zuwa wannan mudda ya sa lalle a samu masu kula da wannan shi ya sa ayu halauliya da ku waliyansu wal hukamu da kuma masu mulki da ku masu mulki sai ma fa'alna ba ku da laifi a sannan matukar sun kai wannan wata hudun da darare goma din nan cikin abin da suka aikata fi amsin a cikin kawunansu mana ta zaune daga yin aure da abin da yake kasa da aure mina ta zaune kamar su ado da barin ta kabar bil ma'arufi amma fa abin da su aikata din wanda yake daidai a shari'a ba su ce dan sun gama idda to ba za kuma su ringa abin da yake ba daidai a shari'a ba ko daya a wannan a kowane hali mutum yake yace zai abin da ba daidai a shari'a ba to ba za a lamince masa ba ba za a yadda ba na rikiru sharu idan matan suka aikata abin da shari'a ba za ta yadda da shi ba wasu waliyai sai su hana su ko kuma hakimai masu mulki sai su hana su wa illa idan ku ba ta hana su ɗin ba to za su ma sun yi laifi shi abdullahi a ko'ina malami ne kuma mai wa'azi ne ya sa yana dubo irin wannan cewa in ta suka zira ido kana wali mace kana ubanta ko kana wanta ko kana wani nata ka kyale ta ta ringa abin da ba daidai ba a shari'a cikin ya za a yi to ka tabbata kai ma kana fada na ka laifin ka yi laifi ba haka aka ce ai ba lalle wanda ya ba daidai ba a hana shi a hana shi irin abin da ake ko ba daidan ba suna da yawa fa yana son nan shawar Allah yake faɗa cewa abin da fa ake ba daidan ba yana da yawa sai yasa ina waliyan suke ina masu mulkin suke lalle sai an tsaya tsayin daka a ga an hana wannan lalle ne a tsaya tsayin daka a ga an hana wannan to Allah na ta buluna ne ubangiji masani ne da abin da kuke aikatawa Allah yana sani da duk irin abin da kuke aikatawa alim masani ne bi bawadinihi da abin da yake badinin sa kaza wajirihi kamar yadda yake ya san zahirin sa in fa alaihimul junahu ai fa da alaikum ne a ce fa alaihimul junahu sai dai ma a ce fa alaikumul junahu ba alaihimul junahu ba fa alaihin na ba ai ba ba su ake fata da ban suna da laifi yanzu da ma an san suna da laifi amma nan ana so a nuna su ma waliyan suna da laifi fa alaihimul junahu ba fa alaihin na ba to ولا جناح عليكم فيما حرمتم به من خدمة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواحدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا جناح ولا تعزموا ولا تعزموا ولا تعزموا عقولة النكاح حتى يبلغ الأجل حتى يبلغ الإنسان أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
ولا جناح عليكم ba laifi a kan ku maza sai ma arrakun bihi a cikin abin da kuka yi nuni da shi ne kadibatin nisa'i daga neman auren mata da iddatul wafati wanda suke cikin iddar saki an iddar mutuwa wanda mazan suka mutu suka bar su awar talakil ba'ini ko wanda suke cikin iddar saki wanda yake ba'ini sakin da ba magana komai banda wanda suke cikin saki iddar saki rafi wasu mace tana cikin iddar saki sakin da yake ta yi mijinta da ya sake ta don ya mai da ita to wannan ba kai ba wani turwaye ma gare ta ko turwayen ba ba ruwan ka don matsayin ta kamar matsayin mata aure ce yanda ba daidai ba ne ka ce za ka nemi auren mata aure ai wato ita ba wannan ba daidai ba ne ka ce za ka dinga nuna mata wani abu da zai nuna kamar kana son ta ba daidai ba ne ka kaune rajuli kamar mutum ya ce ka lalle wanke kyakkyawa ce wa man ya jiru misla kowa zai iya samun kamar ta ai samun irin suwance yau da wuya aw yuhdi laha hadiyatan ko ya ba ta kyauta aw kanantum ko kuma na ko boye arwatun ko boye da amsu ma zakatun kasida nikahi hinna nufin auren su ko boye a zuciyar ko cewa kuna nufin ku aure su yin gairi ta aliyar ba tare da kun yi jowaye ba gare su ba tare da kun yi jowaye ba gare su alimallah ubangiji ya san annakun sa taskuro na hunna cewa ku za ku ringa maganganin matan nan a zukatanku biku lori ku da zukatanku faskuro hunna shi yasa dan kun yi maganar sa a zukatanku ko kun yi tunani a kansu cewa ai ko za ku aure su sun gama idda wannan ba laifi ba ne kuna da damar ku haka walakin sai dai abin da aka ce ba ku da dama ku yi la tuwa iduhun na sirrin ba daidai ba ne ku yi alkawari da su cewa in sun gama iddar za ku aure su wannan ko ɗaya ba daidai ba ne wannan aka ce majazi ne wanda yake ya ginu bisa majazi shi sirrin ɗin asali majazi ne anil wadai shi kuma waɗin ya zama majazi ne anin nikahi kamar an ce la tuwa iduhun na nikahan ba daidai ba ne ku yarjejeniya da su ta cewa in sun gama iddar ku za su aura bima da la'akari ana nufin daura aura illa an ta kulu kaulan ma'arufa abinda dai aka yadda muku ku yi ku faɗi magana wadda ba ta ƙetare iyaka ba magana da take an yarda da ita shar'an a shari'a minar ta'ariri shine ku yi waye gare su kun yi waye gare su yadda aka faɗa a baya cewa kai samun kamar kyau da wuya ko ai mai son auren ya samu kamar ki zai hana ya aura to da irin wannan ku faɗa amma dai kan ku fito fili ku faɗa musu cewa kuna son ku aure su wala ta azimu gudatan nika ba daidai ba ku ce za ku yi kudiri bisa daura aure ai ala aqadihi ku yi kudiri bisa daura aure hatta ya bulugal kitabu ajala sai fa iyakan nan da aka diba ta idda ta kare matan nan sun gama idda ma ku ci ba abinda aka dora musu aka rubuta a kansu min al iddati na daga idda sai ya kai karshe da an yanta ya zamo ya kare walam ku sani an Allah ya lamma fi amsukum cewa Allah yana sanar da duk abin da yake cikin zukatan ku min al-azmi ala ma la yajuz da kuke kudirin aniya bisa abin da ba daidai ba fazaro ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah la an yu'ajiba ku daga yi muku azaba idza azamtu ko ku kai niyyar aikata abin da ba daidai ba wa alam ku sani an Allah cewa Allah tabaraka wa ta'ala gafurun mai yawan gafara ne liman ya hazaru ga wanda yake kiyayarsa wa minhu man azama wa lam yaf'al yana daga wanda Allah yake gafartawa wanda shi ma za a ce dai ai ya ji tsoron Allah wanda ya niyyar zai shiga gadan-gadan akan neman auren mace wadda take cikin idda amma daga baya ya sake tunani cewa Allah fa ya hana Allah fa ya hana ne zai sa ni to shi ma da irin wannan tun da ya dawo daga niyyar tasa Allah zai yafe masa zai gafarta masa shi sallah ya zama ko ya bar aikatawar dan tsoron Allah ya bar aikatawar dan tsoron Allah ba wanda ya yi niyyar ya fada sai ya ji labari cewa ai idan ma da ta fito ga abin da mijin yake mata amma duk da haka ta mijire masa yanzu ni ma ita ku kwalfi na sun duka ba ne ba zan mu zago wannan tsoron aljihunsa ne ya sa ya iya ya fasa ko to ba irin wannan ba wanda yake tsoron Allah ne ya sa ya ja da baya halim mai haƙuri ne la yu'ajirukum bil uqubati da gaggauta muku azaba الحمد لله لأني لأني سنكو لا جناح عليكم وأنت لك